gabatar da shekwa shirka lawa tsarin cikin wasu hada ɗinki a wannan kafar matsalar alayyar jirgi na kowar da ya zama a jima wanda ke dokon na kowar da ya fatan a halitta na fara ainihin ke zama wani hada kuma a jirgin mun masu tsoron ma'adar tsara wata da samun da lafiya kafin nan shi malam ba ku yi bane ko ne kuma haka nan Allah ya sa samun shi saboda kuma ana an fara ba su da ba ba ku lafiya da za a fara ki yi kwata akwai Allah ya kuma haka ba sai Allah ya karɓar su yi kaga da nan membayangkan menambahkan merupakan alam umur Quran saya menerima. Pada menerima yang awalnya menambahkan akhirat terang, akhirat terang mah kesemuanya itu. Masyarakat dengan masyarakat jadi tidak Padahal pada jiwa dengan yang dikona agama kulki Allah Subhanahu wa taala di sana. Wanda suke shirya wannan abu ne komiti na faɗa da kwamiti da farko da abin da shafi al'amuran yau wanda su zaga abu suna zuwa da wa'azi wanda su zaga abin da shafi rayuwa kamar shafi lafiya kamar shafi asibitin da shurubu da duwan kwamiti ya faɗa da al'umma da ya matsala a fannoni da kwanta da ya gabatarwa a cikin al'umma ala hajjin ala ya kamala da shi zuwa da ya wasu ramar shi lafiya
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yadda mai gabatarwa ya ce ashirin da biyar watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci masallacin da aka samu da sunan babban malamin mu wato jami'u Sheikh Abubakar Mahmud Jumi Allah mu roƙi sarki ya gafarta musu kamar yadda aka gabatar kuma taken da aka ba haduwar a gurguje a ce awa ɗaya ake son a yi shine ƙalubalenmu wajen samar da ilimi mai amfani ko ƙalubalen al'ummar wajen samar da ilimi mai amfani da larabci na ba taken haduwar suna ta hajji ummatina fi tahsilil ilmin nan ana ilimi ko ba a yi wani irin ilimi ne shari'a musulci take neman a samar wannan abin da ake son a tattauna a kan zaki a ƙarƙashin haka saboda sauƙaƙa ma kaina da kuma mahalarta ga baki ɗaya na kasa tattaunawa ta zama gaba ga gaba ta farko akwai gabatarwa wacce ita ce nake yi yanzu akwai gaba ta biyu ita ce mai ake nufi da ilimi gaba ta uku siffofin ilimi mai amfani sai gaba ta hudu tarnakai a game da samar da ilimi mai amfani sai kuma gaba ta karshe ita ce kammala ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bin jagoranci wata abin da yake daidai ya tsare ni daga kuskure kuma kuskuren ya afku Allah madaukakin sarki ya mantar da shi a cikin zukatan mu kada mu aiki da shi ɗan uwa ilimi an sha magana a kansa har ma kila wasu suna ganin ya kamata kila a ce an bar magana akan ilimi ko tunatar da al'umma a game da shi saboda yadda ake ta magana akan a yi shi a samar da shi na dubban yin sa dokokin yin sa waɗanne abubuwa ne suke hana yin sa da sauran matsalolin da suke da alaka da ilimi sannan kuma bayani akan ilimi wata gona ce wadda ta kasance mai fadi wanda idan mutum ya shiga sai ya rude kamar yadda balarabe yake cewa man akhsaba mutahayyar duk wanda gonar shi ke ya manya da yawa shi ke na sai ya rude sai ya kasa mai zai girba sai na ga mu ɗauki maudu'in mu takaita shi a wannan bangaren ƙalubalen al'ummarmu a kan samar da ilimi mai amfani wato ana ƙalubalanta ita a al'ummar a kan cewa ta tashi ta yi ilimi mai amfani idan ba ta yi idan kuma tana yi to ta ƙara a ƙarshen muhadarar mu ko a ƙarshen wannan haduwar abin da muke son mu kai gare shi gaba ta farko ko kuma wanda suke biye ma gabatarwa ita ce me ake nufi da ilimi malaman mu suka ce abin da ake ce ma ilimi idraku shay'i ala haqiqati idan balarabe yace al-ilmu yace idraku shay'i ala haqiqati shine ka san abu yadda yake ka riski abu a yadda yake ya zama abin da kai tunani bai saba ma abin da ke abubuwa ba kishiyarta ita ce aljahal shi ne jahilci amma a shar'ance malamai sun ambaci tarihofi masu dimbin yawa a game da me ake ce mai ne tarihi mafi sauki shine tarifin da al-Imam Ibn Qayyim alayhi rahmatullah yi mana a cikin nuniyarsa a baiti kwara ɗaya don kulalle duk da bayan wannan baitin ya lissafo wasu baitota amma maksudin tarifin ilimi ya fito da shi a cikin wannan baitin yake cewa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalili ba za ka wata qidu yastawiya abinda ake ce mai ilimi shine ma'rifatul huda bi dalili sanin shiriya tare da dalilin ita shiriya wanda da ilimi da kwaikwayo kaga wani na yi ka kama yi ba za su zama daidai ba ilimi daban taklidanci daban ilimi shine ka san shiriya da dalilin shiriya taklidanci shi kuma shine kaga wani yana yi ka kama ba tare da ka san dalilinsa ba ilimi baya zama taklidanci taklidanci ma baya zama ilimi sun bambanta in ji al'imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala bayan ya kawo wannan sai ya ce wal jahlu da'un qatilun wa jawabuhu amran fi at-tartib muttafiqan نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني يتشيك جاهلتي داء قاتل شيوني من كسا يتي ودواؤه أمران أما ما قد جاهلتي أبو بيني abu biyu ne fitartibi mutafiqani in ka jeranta su sun yi daidai sai ce nassun min alqur'ani aw min sunnati ko dai nassi daga cikin alqur'ani bai girma ko nassi daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam magani kenan sai ce wa tabibu daka alalimur rabbani likitan kuma da zai bada wannan magani shine malami na Allah malami masanin Allah to a takaice al-imam al-qayyim a mahangarta abinda ake nufi da ilimi shine sanin shiriya da dalilin wannan shiriya duk abinda zai kai ka zuwa ga shiriya ya fitar da kai daga duhu ya mai da kai haske ya fitar da kai daga rashin sani ya sa ka ka sani ya fitar da kai daga lalata ka zama nagartacce to wannan sunan sa ilimi sawa'un wannan abin kai tsaye ya shafi addini ne ko ko ya shafi rayuwar mutane shi yasa a shari'ar mu ta musulunci musulunci yana ɗaukar kowane ilimi na da muhimmanci amma ne shari'a ta an ya kuna lafiya abinda ake bukata shine ilimin ya zama mai amfani matukar ilimin nan mai amfani ne to shari'ar musulunci tana maraba da shi kuma tana da bukatar shi kuma tana karfafan mabiyanta akan cewa su dage su yi wannan ilimin الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله أتشل تابن سجامع بيان العلم وفضله يكي شيوا حد العلم عند العلماء والمتكلمين في هذا المعنى ma'anar ilimi a wajen malamai a wannan ma'anar da ake nufi ta ilimi kuwa mastaiqanta wa tabayyan shine abin da kake da tabbas a kanka ka sami yaqini a kanka kuma kai bincike ka tabbatar da wannan abin haka yake a hakikarsa wa kullu mastaiqana shay wa kullu man istaiqana shay'an wa tabayyanahu faqad alimahu duk mutumin da ya tabbatar da wani abu bayan ya bincike a kansa ya san wannan abu wa ala hada al-imam ibn al-ibn abd al-barri yace akan wannan man lam yastayqin shay'a wa qala bihi taqlidan fa lam ya'lam su wanda bai tabbatar da abu ba kawai wani ya ji ya ambata sai shi ma ya kama ambatawa ba tare da ya je ya bincike ba wannan ba sunan da ilimi kun ga wannan abin da masu bincike na zamani suka kwaikwaya kenan a musulunci shine idan abu ya zo ya ɗauke shi a matsayin tiyori sai an je an yi bincike a kansa an tabbatar a ya ji matakai wajen guda biyar sannan sai ya zama ilimi ya kira shi kimiyya ya kira shi science science kuma kai tsaye sai su fassara shi da al'ilmi abinda kai bincike a kansa ka tabbatar da haka yake shi yasa Allah ta'ala ya mana umarni da haka a wurare da yawa a cikin alqur'ani wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf ada'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه إذن الأمر إن الله مدوخة سلسياك والنبي معرض الضبط yana tuhumanmu yana zarginmu ba me yasa idan al'amari ya zo na tsoro ko na tsaro a za'u bihi kawai sai mutane su kama yaɗawa walau radduhu ila rasuli da sun mai da wannan al'amarin zuwa ga annabi wa ila ulil amri minhum sannan suka mai da shi zuwa ga masana al'amurra cikin su in abin ya shafi tsaro a koma zuwa ga masana tsaro abin ya shafi mas'ala ta addini fatawa ake nema ta addini a koma zuwa ga malamai masana idan abin ya shafi wata harka ce ta likitanci a koma zuwa ga masana likitanci ulul amri kenan shi Allah ta'ala ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da masu istinbati masu bincike masu zurfafa bincike a cikin su da sun san haka kaga nan Allah madaukaki yana komar da mutane akan cewa duk abin da za su yi ana buƙatar su sami da ki samu tabbas wanda shi ne ilimi wanda malamai suka ce yaqinin nan gida uku suka ce akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai kuma haqqul yaqin suka ce ilmul yaqin yahsulu an tariqi samaa abinda kaji an baka labari kuma ka tabbatar wanda ya baka labarin nan ajintacce ne da hujjojin da ya tabbatar maka to wannan ana kiran sa ilmul yaqin shine makamin farko kalla law ta'lamuna ilmal yaqin mataki na biyu shine ainul yaqin abinda ka gani da idanka manzo Allah sai sama yace laysal khabaru kal muayana labari ba zai zama kamar abinda ka gani da idanka ba shine bahaushe yake ce magani ya kore ce sai matakin ƙarshe shi ne a'la maratibul yaqin shi ne haqqul yaqin wa innahu la haqqul yaqin shi ne suka ce yahsulu an tariqil waqi abinda kai ya faru da kai ai in wani ya bada labarin wuta to ba kamar gawayi ba duk wanda zai bada labarin wuta to ba kamar gawayi ba la in ana son a bada labarin wuta a wuta sosai الفحم أحق بأن يخبر عن النعم لا غير kawai shi ya fi cancanta ya ba da labari ta ya ga yadda wuta take kunan nan gaske ke wannan shine ilimi a takaici abinda kai bincike ka tabbatar da shi ta hanyar ji ta hanyar gani ko kuma ta hanyar kai kanka abin ya faru da kai likita ya ma bayanin ciwon kai ya faɗan maka asalin yadda ake ciwon kai gayi gayi gayi ka sama bayanin ciwon kai sai ka ga wani yana daba kansa yana wayyo Allah wayyo Allah kan shi nan kuma shaqiqa irin na rabin kan nan ka samu ainihin yaqin ya ka ce ran nan kuma wal ya billah kai ne kake ciwon ka ai ba wanda zai bada labarin ciwon kai biye da ilimi kenan a shar'anci alkur'ani mai girma yan uwa ya ba ilimi muhimmanci akwai ayoyi su shurun mataki waɗanda za a yi ta lissafo su wanda suke bayani akan ilimi amma bari mu dau aya ɗaya da Allah ta'ala ya bayani akan ilimi kuma malamai suka yi ta dabdala tafsirin ta Allah ta'ala yana cewa shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al aziz al hakim Allah ta'ala ya shaida cewa babu ambota da gaskiya sai shi mala'ikun sama gabaki ɗayan su sun shaida sannan sai ce wa wulul ilmi ma'abuta ilimi su ma sun shaida sun shaida babu abota da gaskiya sai Allah babban malami al-Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dai a cikin littafin sa Miftahu Daris Sa'ada littafi ne wanda yake bayani akan ilimi wanda ɗaliban ilimi ya kamata a ce su mallaki wannan littafin su san shi su karanta shi kusan da wuya ka samu wani littafi da ya bayani akan ilimi a addinance kamar wannan littafi na al-Imam al-Qayyim مفتاح دار السعادة ومنشوه ولاية العلم والإرادة شيء da ya kawo fa'idoji na ilimi wajen guda ɗari biyu a cikin wannan littafin kuma kowace fa'ida ya kawo sai ya yi bayani a kanta da dalilai daga cikin alƙur'ani ko sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ko maganganun magabata na kwarai sannan kuma bayan haka ya ta bincike akan ilimin kimiyya ta sararin samaniya kimiyya ta dabbobi da a cikin wannan littafin To a ciki da ya kawo wannan ayar sai yake bayani a game da abin da ayar take nufi. Sai yake cewa, Istashhada subhanahu bi kulli al-ilmi ala ajalli mashhudin alayhi wa huwa tawhid. Allah ta'ala ya tsayi da masu ilimi a matsayin shaida a cikin al'amarin da ya fi kowanne girma shi ne tauhidi. وهذا يدل على فضل العلم واهله sai da shaida da Allah ya da masu ilimi akan tauhidinsa yace tabbas sun san tauhidi wannan falala ce mafi girma ga ilimi da masu shi min wujuhin ta fuskoki masu yawa ta fuskoki masu yawa za a iya fitar da daraja da falala da ɗaukaka da Allah ta'ala ya ba masu ilimi a cikin wannan ayar ta cikin suratul ali imran yace ahaduha fuska ta farko istishhaduhum duna ghayrihim min al-bashar da Allah ya tashi cewa waɗanda suka shaida babu abun bauta da gaskiya sai shi sai ya zaɓo masu ilimi su kaɗai ban da wani su malamai suka ce kenan duk wanda bai zama cikin ulul ilmi ba to Allah bai da shaida a game da shi in dai baka shiga cikin ulul ilmi ba to baka cikin waɗanda Allah ya tabbatar da shaida akan cewa suna da tauhidi saboda haka abu na farko da za ka kama ka shiga cikin wannan falalar shi ne ka kasance cikin masu ilimi a zama cikin ulul ilm wannan falala ce wasani fuska ta biyu iqtiranu shahadatihim bi shahadatihi sai Allah ya gwama shaidar su da tashi yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa sai ya biyanta da wal mala'ikatu sai ya hukunta da mi wa ulul ilmi wannan ma daraja ce da falala ga masu ilimi wasalid fuska ta uku iqtiranuha bi shahadati malaikati Allah ya hada shedar masu ilimi da shedar mala'ikunsa ya hada su bayan shedar sa sai ta mala'ikunsa sai kuma shedar masu ilimi wannan ma daraja ce warabi fuska ta hudu anna fi dhimmi hada tazkiyatuhum wa ta'dilahum a cikin wannan a dunkule akwai tsarkake su kuma da Allah cewa ya yi da cewa su masu adalci fa inna Allah ta'ala la yastashidu min khalqihi illa al-udula domin Allah ta'ala ba zai tsaye da shaida a cikin bayin sa ba ba adalai ba kuma ya umarce mu da cewa waɗanda za mu tsaye da su mana shaida su zama adalai to balle shine ya nemi shi ya tsaye da shaida kaga shi zai tsaye da adalai ke wannan na shaida ashe masu ilimi adalai الخاء والخامس فسكا تبير أنه وصفهم بكونهم أولي العلم ألا يتقن تاسر كتن شيء وسمع أبو تائلمي وهذا يدل على اختصاصهم به وأن نارون أشتنك أنت دولنا سفة تائلمي وأنهم أهله كما سوني ما أبو تائلمي وأصحابه كما سوني وأن تفكي لإلم ليس لمستعار له بارا مضعكي سفة شيء ألا يقول وأولو العلم kuma a can da muka jawo wancan ayi ta suratul nisa'i sai ya ce me la'alima alladhina yastanbitunahu minhum alladhina yastanbitunahu min wanda za su rika bincike a cikin gano musu daidai as-sadis was-sadis fuska ta shida annahu subhanahu istashhada bi nafsihi wa huwa ajallu shahida Allah ya fara sai da shaida cewa shine mai shaida farko kuma shine mafi daukakan wanda zai ba da shaida ثم بخيار خلقه sannan kuma ya biyanka da zaɓaɓɓun halittunsa wa hum mala'ikatu su ne mala'ikunsa wannan da ya ba su sifa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru zaɓaɓɓun halittar Allah wal ulama min ibadi sannan kuma sai ya zo ya zaɓi bayinsa masu ilimi su ma ya sa su a ciki wa yaqfihim bi hadha fadlan wa sharafa wannan ya ishe su falala wannan kuma ya ishe su daraja fuska ta shi ne ke nan wasabi fuska ta bakwai annabu stashhada bihim fi ajalli mashhudin bihi wa a'zamihi Allah madaukakin sarki ya tsaye da su shaida a cikin abin da yafi girman a bada shaida a kansa wa akbarihi kuma mafi girma wa huwa shahadatu an la ilaha illa Allah shine shaida babu abota da gaskiya sai Allah wannan babban shaida kenan abin da ke da bukatar a bada shaida mafi girma kenan a kansa duk wata shaida da ake nema to bata kai wannan shaidar to Allah ya tsaye da su shaida akan wannan wannan ya ishe su daraja wal azim al qadr kuma abin da yafi kowanne daraja shine ta Imam al-Qayyim ya ce innama yustashhadu ala al-amr al-azim akabir al-khalqi wa sadatu idan ana neman a bada shaida akan abu mafi girma to ana neman bayin da suka fi girma ne idan kana son a bada shaida akan wani abu mai girma to shaidun da ake nema su ma sai sun zama masu girma i akwai abin da kawai ana iya samun mutanen da ba su da wata ba su da wani matsayi da ce su je su bada shaida amma akwai abin da shi mai girma abu ne babba to shi kuma ana neman shaida babba abu ne da ake nema a masa shaida dan shi babba ne to ba wanda zai masa shaida sai babba bigi sai bigi in ji bahaushe eh saboda haka sai an nemo babba saboda haka shahada ba da tsida akan cewa babu abota da gaskiya sai Allah abu ne mai girma saboda haka waɗanda ake nema su shaida kuma sai sun zama masu girma to sai Allah ce masu shaidan nan su ne ulul ilmi ma abota ilmi wanda ya ishe su daraja wasaminu fuska ta takwas a cikin wannan ayar da ke tabbatar da cewa masu ilimi su ne masu daraja su ne masu ɗaukaka kuma ilimi abu ne da ya waje ba kowa ya huga da gudu ko da an kulle kofa ya tsaya a bakin kofar nan ya tsaya ko kwana nawa zai yi sai an buɗe masa kofar nan ya shiga dan neman ilimi abu na takwas annahu ja'ala shahadatahum hujjatan 'ala al-munkiri Allah ya sanya hujjar su ta zama shaida su ta zama hujja ga masu musu fa hum bi manzilati adillatihi wa ayatihi su suka zama su ne dalilan Allah su ne ayoyin Allah wa bara'inihi dallati ala tauhidi kuma su ne dai hujjojinsa da suke tabbatar da kadaituwarsa Allah ya tsaye da shaida masu ilimi duk wanda bai da ilimi bai shiga cikin wannan falalar ba duk wanda bai da ilimi to bai shiga cikin wannan falalar ba al-Imam al-Qayyim ya ci gaba da fitar da wasu mas'aloli a cikin wannan ayar kusan sai da ya kai sai da ya faɗi mas'aloli kusan ashirin amma dai mu wadata da takwas din nan ya fitar da su a cikin wannan ayar da ke nuna mahimmancin ilimi da ma'abuta ilimi da cewa ilimi abu ne da ya waje ba a tashi a samar da shi dukkan wani ilimin da zai zama ya amfanar da al'umma to al'umma tana da bukatar shi kuma bai kamata a ce ta yi sakaci da shi ba iyaka ana bukatar ta bashi mahimmancinsa ko gudan irin mahimmancin da shari'a ta bashi ka a fifita wani akan wani ka a ɗauki wanda bai kai mahimmanci ba a ɗora shi akan wanda ya fi shi mahimmanci السنة ما أيتي صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري ده الإمام مسلم إن في تد حديث الإمام أحمد ما يفتد شيء أشي مسلم إنسع رواية سيدنا عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ده من زال تسلم قال يتي إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم misalin abin da Allah ta'ala ya aiko ni da shi min al-huda na na shari'a wal ilmi da ilimi kun ga tarihin al-imam al-qayyim ko al-ilmu ma'rifatu al-huda bi dalil wannan sai mai ce masalu ma ba'atha inna masala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm lalle misalin abin da Allah ta'ala ya aiko ni da shi na ilimi da shari'a kamar sali ghaythin kamar misalin ruwan sama malamai suka ce akwai bambanci tsakanin alghaisu da almaza shi yasa idan aka je roƙon ruwa ba a cewa Allahumma amdirna sai dai ka ce Allahumma ajilna malamai suka ce akwai bambanci tsakanin su idan aka ce almazar qad yakunu khayran wa qad yakunu sharran zai iya zama alkhairi zai iya zama sharri shi yasa zaka ga sautari Allah madaukakin sarki idan yana bayanin halakar da mutane in dai da ruwa aka halakar da su sai amfani da lafazin almazar وأمطرنا عليهم مطرا فجاء مطر المنذرين sai muka yi musu ruwan sama za a matsarul munzari sai ruwan waɗanda aka yi magargaɗi suka kibin gargaɗin nan ya munana amma idan aka ce alghayis to shine ruwa mai amfani shi sa Allah ta'ala da ya tashi lissafa abubuwa guda biyar na gaibinsa sai ya ce wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham malamai suka ce da Allah ta'ala ce wa yunazzilu al-ghayth ba wanda ya isan ya san ruwan da zai yi amfani idan ya sauka ga bincike ma na ta zuwa sai ai bincike sai a ce bana ai gaggawa ai noma saboda ruwa ba zai yi yawa ba sai kuma ruwan yayi yawa to kaga Allahu alamu bil ghayth Allah kada ya san al-ghayth amma kila kad yu'lamu al-matar zai iya yiwa a san matsau amma al-ghayb wa ya wa yunzilu al-ghayb Allah shi kade san al-ghayb shi kade san wanda in ya sauka zai yi amfani to nan ba manzon sama sai ya ce kamar sal ghayfin kamar ruwan sama ne mai amfani asaba arban sai ya sauka a wata ƙasa ai shi ruwan sama yana da wata ɗabi'a shi yasa balarabe idan zai siffanta mutum da kyauta in bai siffanta shi da iska ba sai ya siffanta shi da ruwa ruwan sama in bai siffanta shi da ruwan sama sai ya siffanta shi da teku to da shi idan ruwan sama ya sauka baya la la yufarriqu bayna al-aduwi wal hajibi baya bambanta tsakanin ta waɗannan masoyana ne bari in sauka a garin su waɗannan kuma makiyana ne bari in ki sauka a garin su ya ummu to haka haka aikan annabi sallama yake aikan annabi sallama ya zo ne ya gama kowa kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah madauki zaki ce ba mu aiko ka ba sai ka zama tausayi ka zama jin kai ga alalamin ga dukkan halittu to shine annabi sallama yace kamar sa da ghayrin asaba arban kamar misalin ruwan sama ne ne amfani wanda ya sauka a wata kasa فكانت منها طائفة طيبة sai kasa ta kasu gida kasar da ruwan nan ya sauka a cikinta sai aka samu akwai kasa tayyibatun kasa wacce ta kasance mai kyau ne mai kyau fa nafa Allah qabilat al-ma'a fa anbatat al-kala'a wal 'ushba al-kathira da wannan ruwan saman ya sauka a wannan kasar ta farko ita ce al-ardu tayyiba kasa mai kyau shikenan فقبلت الماء كيف أنشغوا وانتشاروا فأنبتت الكلع والعشب الكثيرة تفتد الكلع تفتد أبند متعني ذاتش والعشب لكم تشياوة تدبوا بذاتش الكثيرة من يرى حتى تبقوتي وكان منها أجاجب أمسكت الماء حتى تبيو سيئتكما da ruwan saman ya sauka ita ba ta tsotsa ruwan ba a'a tana da wasu ramuka da ake ce musu koguna ake ce musu rafuka ake ce musu kududdufai ake ce musu rijiyoyi shi ke nan sai ruwan ya tsaya a cikin waɗannan ramukan nasa a nafa Allahu bihan nasa sai Allah mazaukakin sarki ya amfanar da mutane da wannan ruwan da ya tabbata a cikin wannan kogin fasharibu minha sai suka shasha ruwan wa taqaw kuma suka suka shayar da dabbobinsu wa ra'aw kuma suka yi ciwo da shi kasa ta wa asaba ta'ifatan minha ukhra sai kasa ta uku ita kuma da ruwan ya sauka a cikin ta innama hiya qi'an kasa ce ke katashiya la tumti kuma an ba ta da ramu ba ta da ramuka ba ta da kokuna ba ta da rijiyoyi ba ta da kududdufai ba ta iya aje ruwa wala turbitu kala'an sannan kuma ba ta iya fitar da tsiro fadhalika masalu man faqaha fi dinillah misalin na farko shine misalin waɗanda suka fahimci addinin Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi da alqur'ani da hadisi manzo Allah sallallahu ya zo na karantar da al'umma to kasar farko ita ce misalin waɗanda suka karbi wannan ilimin suka fahimci addinin Allah wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi kuma sannan Allah madaukakin sarki ya amfanar da waɗannan al'ummatan waɗanda suka amfana da abin da Allah ya aiko ni da su da shi fa alima wa allam waɗannan mutanen sai suka sani kuma suka tsada suka koyar wa masalu man lam yanfa bi dalika ra'sa misalin kuma kasa ta karshe ita ce kasar da mutumin da ya kasance shi kwata kwata ba ruwan shi da neman ilimi ba ruwan shi da neman ilimi kamar irin halin da muke ciki a yanzu mutane hudu ne غالبا سنشي متاني بكيني الناس أربعة ولا تكن خامسا فتحليا mutane guda hudu ne waɗanda ake musu amanan alkhairi ko dai imma an takuna aliman wa imma an takuna muta'alliman wa imma an takuna mustami'an wa imma an takuna da'ilan fa idza kunta khamisan sirta min alhaliki na farko shine ka zama malami mai bincike mai ɗaukar littafai ya karanta ya yi bincike abin da ake fatan ka zama kenan wannan ƙololuwar daren da ake son ka kai ke idan baka samu wannan ba to kun muta'alliman ka rasu kana kana ilimi za ka samu a irin majalis da ake da su na karantarwa sai ka ji wani ana lissafi shekarun shi hamsin da shi ake shekaru hamsin da shi ake wannan karatun wani shekaru sittin tun yana da karfin shi har ya koma kila sai an turo shi a keke amma yana da muta'alliman ya mutu muta'alliman fi khairun a cikin shi akwai a tare da shi akwai alkhairi idan baka zama a wannan matakin na biyu ba to shine sai ka zama wa sai ka zama mustami'an mai sauraro duk inda za a yi karatu kai ba ka da littafi amma za ka zo ka buɗe kunnen ka kaji ilan an faɗan ma masu koyon karatu abu goma ka iya haddace uku ko ka iya haddace hudu sauran shidan su tafi ba komai mustami'an kenan mataki na uku kenan aw sa'ilan ko kuma kai da abin da zaka yi na addini sai kai tambaya amma na biyar shine halakacce shine waye na biyar wanda bai zama cikin waɗannan hudun ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa mutane matakai guda uku nan zamu ji sharhin da malamai suka yi a game da wannan hadisi ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به bai karbi shirya da Allah ya bani ba wannan sa ne shine misalin sa misalin wannan kasa ke kasashiya ba rijiyoyi a tare da ita kasa ce fako in ka je kullun za ka ganta ga ta nan sai laushin banza ba za a ɗibo ta yaki ne da ita ba ba za ta zama yaki ba ba abin da ake tsinta a wajenta a camfin mutanen dama cewa suke yi wajen aljanu ita ce kiyan al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala yayin sharhin wannan hadisi sai ce qasama an-nas ila thalathati aqsam bi hasbi qabulihim wa istidadihim li jaddihi wa fahmi ma'anihi wa istinbat ahkamihi wa istikhanihi kamihi wa fawaidihi man zala ta sama a cikin wannan hadisin ya kasa mutane gida uku gwargwadon irin yadda suke fahimtar addini da kuma karɓar ilimi da kuma yadda suke da kwakwalwa wacce za su yi bincike na ilimi ahaduha kasan farko ahalul hibzi wal fahm sune waɗanda Allah ya ba su hadda kuma Allah ya ba su fahimta ga hajja ga fiqh su ne waɗannan na farko الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه waɗannan su ne waɗanda suka haddace ilimin addini suka fahimta suka yi fito suka iya fito da fa'idoci da hukunce-hukunce da hikimomin shari'ar musulunci ya ce fa hada masalul huffazil fuqaha wannan shine misalin mahaddata kuma sannan masana fito irin su al-Imam Malik rahimahullah ta'ala irin su al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari a cikin sahihinsa sai maka amfani da hadisi a cikin babi ɗaya kuma kowane babi da ya amfani da hadisin nan akwai fikihun da zai fitar maka hadisi zai zai maimaita shi su ɗaya ya cin tsayin buhari haka nan kawai maimaita shi kowanne akwai fikihu a ciki ku kaga su ne al-huffazul fuqaha irin su ake son al'umma ta kama irin su sayyidina abdullahi ibn abbas irin su sayyidina abdullahi ibn umar irin suna na aisha radiyallahu ta'ala anha ga fikihu ga hadisi ga fikihu ga hajja الحفاظ الفقهاء وسوني كتفرقوا يقول سما يسوك أسكنتا تتشاغوا تشاغوا تتتاشي كوزي أكي شوكا تتبتد شوكا ونما با شوكا وأكي بشياوا وتدبو بذات تتكتدا ألا ناباب والحفاظ الفقهاء الإمام القيم يشي أهل الرواية والدراية سنة ما أبوتا رواية وما أبوتا دراية رواية سنة دهجة دراية سنة ينوك حديثي سفتن مكة ده كنت انسا سنوك مكة مكة يا إنجد فوبي إنجد بدراية القسم الثاني قصول بيو أهل الحفظ سنة على رموني الذين وذقوا حفظه سنة وأن دعك أدر تاسو دهجة ونقله وضبطه kuma suka iya ruwaito mana ilimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yurzaqu tafaqquhan fi ma'anihi amma ba azurta su da fikihu ba waɗannan su ma akwai alkhairi a cikin su yanzu alaramma akwai alaramman da ya haddace alqur'ani sai karanta maka shi da baya da baya ba da dan an hana ba an hana la yuqra'u alqur'anu manqusan ba karanta alqur'ani da baya da baya ko zai iya amma kila da zaka aje shi ko ba zai iya maka tafsiri to yana da alkhairin sa ai da ayat da aka ce ya dawo sai ya dawo ta ta ce kawo mana ya ayyuhal ladina amanu sai ya jero maka su a jere ya ayyuhal ladina amanu sai ya kawo maka su a jere dukkanin alqur'ani sai kawo mana ayat da duk aka fata ilimi al-ilmu sai ta kawo maka ta kawo maka akwai su to su ne kaso na farko su ne misalin wannan ƙasar da ita ba ta shuka amma abin da take tana da rijiyoyi tana da koguna tana da rafuka tana da kududdufai abin da mutane suke sai su zo sai su sha dabbobin su ma su zo su sha amma ba shuka القسم الثالث الذين لا نصيب لهم سوني ودن دباس لغبو لا حفظا ولا فهما با حتى با فهمتا لا رواية ولا دعاية wannan su ne sharrul umma ce su ne mafi sharri a cikin al'umma ba komai a sunan gaya kun ga wannan hadisi ya nuna mana mahimmancin ilimi mai amfani a cikin al'umma da kuma kullum abin da ake bukata shine ilimin ka ya amfanar to sai mu je gaba ta ji ita ce muwasafatul ilmin nas waɗanne siffofi ne ilimi yake cikawa a kira shi da cewa ilimi mai amfani al-imam ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa mai fa'ida bayanu fadl ilmi salaf ala ilmi al-khalaf yake cewa qad zakara Allah ta'ala fi kitabihi al-ilma hakika Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa ya ambaci ilimi taratan fi maqamin madhi akwai inda Allah ya ambaci ilimi yana yaban ilimin wa huwa al-ilmu nafi' shine ilimi mai amfani wa zakara al-ilma taratan a wani wajen kuma Allah ya ambaci ilimi fi maqami sammi a matsaya a waje na na kushe Allah ya kushe ilimi wa huwa al-ilmu alladhi la yanfa shine ilimin da bai da amfani sai Allah ya ambata Allah ya ambaci ilimi mai amfani yanzu ayar da muka ja wannan ta Ali Imran sayyid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm fi ma'arib fi ma'arib al madh ne ko a wajen yabo ne amma ya za ka yi da watlu alaihim نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلعب أو تتركه يلحد في معرض المدهنة في معرض الذنب هذا وانا الله أنا قوش علم وانا متب وانا ما لم من التفكير كتبتا قل أمر باعورا الله يباشي إلمي أما إلمي بمسا أمفاني با sannan ya za ka yi yabo ne wannan da Allah madaukakin sarki yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr yu'allimuna an-nas as-sihr suna karantar da mutane sihir yabo ne kaga ashe ilimi kada biyu akwai al-ilmu al-manbuh akwai al-ilmu al-masmum akwai ilimin da Allah ya yabe shi shine al-ilmun nada al-imam al-rajab ya ci gaba da bayani a cikin littafin nasa yake cewa akwai ilimin da asalin sa ne amfani ne amma la yanfa sahiba asalin ilimi ne amfani ne amma sai ya zama bai amfani ne shi ba mutum ya koyi ilimin addini amma ya zama dan tabbele ga sani ga shagala sannan akwai ilimin da shi kuma asalinsa dama bai da amfani shine ka ilimin sihir kamar ilimin tsafin da aka ambata kaga asali bai da amfani koyan sa ma ba a ce abuwa malamai sun yi tufaki ala anna ta'alluma sihir haramun cewa koyan sihiri haramun ne in banda irin su fakhruddin razi Allah ji kansa da yake ganin mutum zai iya koya amma dai malamai sun tafi akan cewa haramun ne koyan sihiri الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يذكر أشكال التافنسة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع يغويت رواية من أول سيدنا علي بأن يكاو يكاو إسناد تا يتي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يناتي ويا طالب العلم يا كيما أبو جميني من إلمي من غنى وفيات إن العلم ذو فضائل كثيرته lallai ilimi yana da falaloli masu yawa ga su nan kaji idan kana son ilimin ka ya zama mai amfani to sai ka kalla ilimin da kake koya yana da waɗannan siffofin da sayyidina Ali ya ambata fara'suhu tawazu ilimi kansa kan ilimi idan aka yanke kan mutum ya zama kuma mai sunan shi ya zama gawa eh ma ma'ana filastini بلا أقصى ولا قدس فلسطين بلا قدس كجثمان بلا رأس sun ya zama ba kai ya zama mai sunan shigawa to fara'atuhu tawazu kan ilimi shine tawazu tawazu shine kankantar da kai sauka kanka ba bakin komai kake ba to sifa ta bako ta ilimi mai amfani a tawazu kankantar da kai wanda idan kai tawazu sai Allah mai da kai tauraro ga ka a can kwalkolin sama amma kuma mutane suna ganin ka a cikin ruwa idan mutum ya zama mutakabbiri mai girman kai mai hura kansa sai Allah mai da shi kamar hayaki ya ta hura kansa sama amma karshen sa bola awada'ta kunka najmi la ali nazir ala safhati al-ma'i wa huwa rafihu ولا تفك الدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع وأحسن أخلاق الفتى وأجلها تواضعه للناس وهو رفيع وأقبض شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع mafi kaskanci shi da kai kakin wa kanka amma mutane na ganin ka banza kana ganin ka da kasuwan malamal amma mutane suna ganin ka tsirara ka ga yanzu kunya akwai damuwa to sai dina ali yace fa ra'su tawazu kan ilimi shine kankantar da kai wa ainuhu al-bara'atu min al-hasan idan ilimi shi ne ka kubuta daga hasada shi yasa malamai suka ce ka koyi ilimi daga mutane uku za ka zama ba ka da hasada ba ka da girman kai sannan za ka koyi yadda ake girmama mutane ta'allam min man fawqak تعلم عن ممن فوقك وممن دونك وممن مثلك أقوي إلمي وجن وندي يجيسا لا أقوي يدعى جرم جماعة sannan ka koyi ilimi wajen wanda baka kai shi ba ka cire ma kanka girman kai sannan ka koyi ilimi wajen wanda kuke daidai da shi in kai wannan shi kuma ka cire ma kanka hasada wa udnuhu al-fahm sannan kunnen ilimi shine fahimta ka zama kana da fahimta ba kawai ai ta karatu ba amma ba fahimta wa lisanuhu sidqu sannan harshen ilimi shine gaskiya ka zama kana da gaskiya wa hifzuhu al-fahsu sannan kuma haddace ilimi shine kullun ka zama kana bincike kullun ka zama cikin bincike kai idan kana jin ka haddace amma ba ka bincike ka haddace alqur'ani amma ba ka tilawa ba ka muraja'a wata rana wajen da kake jin ya fi maka taushi ranar zai fi maka kaushi wa qalbuhu husnun niyya sannan zuciyar ilimi ita ce kyakkyawar niyya kyakkyawar niyya dan wa kake ilimin وعقله معرفة الأشياء والأمور الواجبة sannan hankalin ilimi shine sanin al'amurra waɗanda suke wajibai wa yaduhur rahmatu sannan hannun ilimi shine tausayi ka zama mai tausayin al'umma akwai fata wadda idan ka ba da ita yau zariyar nan ta kone to kai shigo da ita rahama kenan tausayin mutane sannan sabon da mutane mafita yana cin rahama wa rijluhu ziyaratul ulama sannan kafar ilimi ka rika ziyartar malamai suka ce ta zama ka kai waladan ka kai ka kai waladaina eh shikenan kowa ba wanka da shi wa himmatuhu salama sannan himma ta ilimi shi ya fita daga duk wani abun banza wa hikmatuhu alwara'u sannan hikimar ilimi ta katsan da rayuwa wa mustaqarruhu najatu sannan inda ilimi zai kai da ka zauna shine annajatu kufuta wa qa'iduhu al'afiya sannan mai danka a cikin ilimi ya kasance ka kufuta ba ka da wani aibi wa maktabuhu alwafa'u sannan abun hawan ilimi in ji sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu alwafa'u cika abubuwa ba za ka kai abu sama sama ba komai za ka yi za ka cika shi duk abin da aka ce ka yi za ka yi shi mai kyau sannan wasilahu linul hikma linul kalima sannan makamin ilimi shine kalma ka ta zama mai taushi ka faɗa ma mutane kalma mai taushi wa sayfuhu riba sannan takobin ilimi shine Allah zai yarda da kai wa qawsuhu almudaras sannan bakar ilimi baka na ilimi shine ka iya zama da mutane shine almudara kowa ka iya zama da shi dan fojiyo a shekh usman ibn fojiyo yana faɗi a wata maganarsa yana cewa ashirtu kullu dalisin bima yulahim na zauna da dukkan aboki kowane aboki da abin da ya dace da shi ko akwai abin da ya dace da ka zauna da shi wa jayshuhu muhawaratul ulama sannan rundunar yakin ilimi ita ce muhawaratul ulama ita tattaunawa da malamai ka zama duk matsala in ta zo kar ka fitar da ita sai ka tattauna da malamai a ciki akwai fa'idoji masu yawa shi na fahimta nan ta zama ba daidai ba su gyara maka kila kana da fahimta daidai ce su kara maka sannan kuma kila daidai ne sai su ce ai muna ma tare da kai sai ka bayyana ta amma idan kai ka je ka gano kayanka da kanka ka zo ka yatsa ta a cikin mutane to kila kuma ta zama mutane fitina wa maluhu al-adab sannan dukiyar ilimi ita ce kasladabi wa dakhiratuhu ijtinabu dhunubi sannan taskar ilimi nisan zunubai wa zaluhu al-ma'ruf sannan guzirin ilimi shine al-ma'ruf yin abu mai kyau wa ma'ul muwada'a sannan kuma ruwan ilimi shine almuwada'a kiyaye mu al'amurra abubuwan mutane abubuwan su wa dalilu wa daliluhu huda sannan dalilin ilimi shine shari'a wa rafiquhu suhbatul akhyar sannan abokin da ke tafiya da tare da ilimi shine suhbatul akhyar kullun ka zama kana tare da mutanen kirki wannan haka al-imam al-khatib al-baghdadi ya ruwaito a cikin al-jami' al-akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' da kuma isnadi ingantacce الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى ne daga cikin malaman kasar Saudi Arabia bai wuce shekara uku da rantsuwa ba babban malami ne ya ya zama ɗaya daga cikin limaman masallacin Madina sannan kuma ya karantar a jami'ar Islamiyya ta Madina sannan ya zama alkali cikin manya-manyan alkalan ƙasar Saudi Arabia sannan har ya rasu yana da membership a hay'atu kibarin ulama da kuma allajjatul da'i babban babban majalisa ta bada fatawa ta ƙasar Saudi Arabia yana da littafi ɗaliban ilimi sun sansa littafi ne mai ban sha'awa in yadda ɗalibin ilimi ɗan ƙaramin littafi amma mai cike da fa'idoji za ka koyi abu uku a cikin littafin za ka koyi ladabi za ka koyi larabci za ka kari da kalmomi to a cikin littafin nasa yake cewa ta sa'al ma'anar tika ka yi tambaya akan kanka min hazzika min alamatin ilmin naka a game da wani irin rabo ka samu a game da a cikin ilimi mai amfani sai ya ce wahiyar su ne su ne ga alamomin ilimi mai amfani nan abu na farko al'amalin da shi a shek bakar kuna abdullahi abu zaidin ya ce alama ta farko ta ilimi ita ce aiki da shi kana aiki da ilimin da kake koya ko mun kankantarsa al-imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala ya karantar da almajiransa hadisi cewa ihtajama annabi sallallahu alaihi wasallama wa a'ta al-hajjama ajrahu manzon Allah sallallahu alaihi ya yi kaho an masa kaho sannan ya biya mai kahon kudin sa sai ya ce a je a kira masa mai kaho aka kira masa sai ya ce a mishi kaho aka masa ya dauko a kudin sa ya bashi sai na yi haka ne saboda in yi aiki da hadisi ko da so ɗaya ne a rayuwata kila idan na karantar da ku ya wuce ban yi aiki da shi yanzu ba kila ba zan taɓa yi ba ba na buƙatar a min kaho amma tun da muka karanta hadisi to ya kama ni haka suke alama ta farko kenan ta ilimi mai amfani aiki da shi na biyu karahiyatu tasfiyati wal madadi wat takabbur ala al khalq shin ya zama baya san tsarkake kansa kuma bai san a rika tsarkake shi sannan bai san yabo sannan bai ma bayan Allah girman kai wannan alama ce ta ilimi mai amfani sai ka tambayi kanka ni ma in tambayi kai na uku takasu tawadu'i ta kullama zadda ilman yawan tawazu'un ka da kankantar da kanka duk lokacin da ilimin naka ya kawo kana ƙara ilimi kuma kana ƙara tawazu ga mutane na hudu alhabu min hubbi taraqqus wal shuhrati wal dunya mutum ya zama yana guje ma san shugabanci da shahara da san duniya mutum ya guje ma wannan wanda yana cin alamar ilimi mai amfani a duniyan nan tamu nan kusa kusa akwai alamomin irin waɗannan mutanen wanda Allah madaukakin sarki ya ba su wannan muna musu kyakkyawan zaton cewa ilimin su mai amfani ne ga matsayi sun kai amma ga tawazu sannan ba sa san shugabanci na biyar hajju da'wa li'i kada abin da baka sani ba ka rika cewa ka sani abin da baka sani ba aka tambaye ka ce baka sani ba shikenan na shida isa'atu dhanni bin nas kullun ka rika jin kai ba kowa bane kana munana ba kanka zato cewa kai baka isa ba wa ihsanuhu bin nasi ka ka kyautata ma mutane zato tanazzuhan anil wuqu'i bihim domin kada ka zama ka afka kana kuma gulma da su domin idan ka kana da mutane zato to ko za ka yanka musu mugayen maganganu haka a shek baka bin abdullahi abu zaid ya kawo waɗannan alamomin guda shida mu ɗauki waɗancan alamomin na sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu mu ɗauki waɗannan alamomin guda shida da ashir bakar suna abdullahi abu zai dai rahimahullahu ta'ala ya bamu guda shida mu haɗa su duk alamomi ne na ilimi mai amfani sayyiduna abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda al-imam ibn mubarak ya fitar a cikin littafin sa az-zuhud da isnadi ingantacce yace kafa bi khashyati llahi ilma ya isa tsoron Allah ya zama ilimi wa kafa bil iqtirar billahi jahlan sannan mutum ya riƙa gururi ya riƙa jin shi ya isa wannan ya isa jahilci ashe alamar ilimi mai amfani akwai mai tsoron Allah sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yace a karkashin inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wadanda suke jin tsoron Allah a bayin su ne malamai sai yace yuridu innama yakhafu li min khalqi man alima jabaruti wa izzati wa jalali wa sultani Allah na nufin wanda ke jin tsoronsa a cikin bayinsa shi ne wanda ya san girmansa, ya san ɗaukakarsa, ya san darajarsa, ya san girman Allah, wannan shi ne mai tsoron Allah shi ne mai ilimi. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى يا جدع أتشل التام الأصولا لإسناد إن قلتك شيما سوى قد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سيدنا علي يجي يا حملة العلم يا قوما في علمي اعملوا به في أي إلى موت فإنما العالم من عمل بما علم malami shine wanda ya aiki da abin da ya sani wa wafaqa ilmuhu amalahu sannan ilimin sa ya dace da aikin sa aikin sa kuma ya dace da ilimin sa sai ya ce wa sayakunu aqwamun a ƙarshen zamani annabi ya ba mu labari za a samu wasu mutane yahmiluna al-ilma suna dauke da ilimi la yujawizu taraqiyahum amma ilimin su baya wuce makoshin su rimi rimi rimi rimi a baki yukhalifu amaluhum ilmahum aikin su na saba ma ilmin su wa tukhalifu sariratuhum alaniyatuhum abinda suke yi a boye ya saba ma abinda suke a bayyane yajlisuna shilaqan sai su zo su zauna kawanya kawanya ayubahi ba'dhum ba'dan sai sashin su rika matashi alfa'ari mu mu ne mu ne muka isa suwa da ba su isa ba hatta inna rajula la yaqdabu ala jalisi har ɗaya daga cikin su za ka ga yana jin haushin almajirinsa an yajlisa ila ghairihi ya ga almajirinsa ya je wajen ɗaya sai ya rika jin haushi ulaika la tus'alu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah waɗannan ayyukansu da suke a waɗannan majalisosin nasu wallahi ba a ɗaukaka su zuwa ga Allah in ji sayyidina wannan riwaya ce ingantacciya tana cikin sunan jarumi daga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ashe daga cikin alamomin ilimi mai amfani akwai aiki da shi akwai kuma rashin hasada akwai kuma tsoron Allah madaukakin sarki daga cikin alamomin ilimi mai amfani yan uwa akwai adamul jidali wal mira'i mutum kai ya zama dan musu kai ya zama dan jayayya ka isar da sabon Allah idan an karba daga gare ka shi kenan idan ba a karba ba ka zama mai musu manzo Allah sallallahu a hadisi sahihi yake cewa ma halaka qaumun ba'da hudan illa utul jadal al'umma bata taba halaka ba bayan da tana kan shiriya ba sai sai an ta zama mai jayayya musun da bai da amfani amma tattaunawa an yadda da ita sayyiduna umar bin abdul aziz rahimahullahu ta'ala yace man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat akthara tanakkula duk mutumin da ya mai da addinin sa na musu to sai ka ganshi ya cika tsalle tsalle yau yana can gobe yana can yau kage yana tare da suwa da gobe kuma kage bai tare da su saboda ba dan Allah yake yi ba musu kawai yake ɗaya daga cikin manya-manyan asbabu tabi'i al-uwamu bin hausha ya faɗa yake cewa iyyakum wal husumat fi din ka shedin ku da yin musu a cikin addini fa innaha tufbitu al-a'mala musu a cikin addini na bata aiki musu a addini bata aiki yake ɗaya daga cikin asba'u tabi'ina bakar ibn mudar yake cewa idan arada Allah bi qaumin sharran alzamahum aljadala idan Allah yana nufin sharri ga al'umma sai ya sa su zama masu musu wa mana'ahum al'amala sai ya hana su aiki ita musu amma ba za su yi aiki ba dan abu kadan za a koya na ilimi sai a ta jayayya a kansa asalin ilmin kalamin kenan ai sura mun ci gaba cewa ake tura mun ci kaza kaban da zai ce wa min alamati ghusl al-adab inda al-ikhtilaf sannan daga cikin alamomin ilimi mai amfani akwai kyakkyawan ladabi in an yi sabani in an yi sabani akan wata matsala to ya kasance an yi juna ladabi a girmama akwai matsalar da an yi sabani akan ta ba sai an yi kowa za a iya barin shi ya tafi da fahimtar kuma a zauna lafiya kuma ba wanda zai shiga wuta da izinin Allah akwai kuma mas'alar da za ka zo ka yi bayani da dalili da hujja cikin lutufi da tausasa ma al'umma da jin tausayinsu da yi musu bayani a matsayin fatan ka su shiri su shiga aljanna dukkan mai karantar da al'umma wajibi ne sa a zuciyarsa cewa yana yin ne dan Allah kuma fatansa duk al'umma a zo a ce a fashi a shiga aljanna daga ciki akwai ihtiramul akabir daga ciki alama ilimi mai amfani akwai girmama na gabanka domin suna da haƙƙi a kanka duk wanda yake da gabaci a kanka wajibi ne ka girmama shi alal aƙalli ya ga abin da baka gani ba kafin ka gani ya riga ka gani ko da ka bi shi ganin daga baya shi ya riga ka gani suna faɗi suna cewa alfadl lil mubtadi wa in hasana al muqtadi alfadl lil mubtadi halala na tabbata ne ga wanda shi ya fara wa in ahsana al muqtadi ko da wanda ya koyi daga baya zo ya kyautata kuma daga cikin lawazim na mutumin kirki ya rika magabatansa alkhair addu'a ta alkhair wani man sabaqana bil imani daga cikin alamomin ilimi mai amfani na shuhu bainan nasi ma al-hikmati wal mau'izati al-hasan ya da ilimin karantar da mutane mutum kai ya zama kasalalle kai ilimi to kuma ka karantar da al'umma kuma da hikima da kuma wa'azi mai kyau wadanne abubuwa ne suke jawo aka ka har yanzu suke hana samar da ilimi mai amfani in dai mutum yana da tare da waɗannan abubuwan ba zai sami ilimi mai amfani ba na farko ba'ful maqsid wa su'un niyya mummunan niyya idan mutum yana da niyya ba mai kyau ba to Allah ta'ala ba zai taimake shi ya ilimi mai amfani ba har sai ya juya ya zama mai ilimi har sai ya juya yana da niyya mai kyau ana waitowa daga al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala yana cewa talabna al-ilma la lillahi fa aba an yakuna al-ilmu illa lillah mun ta neman ilimi da ba dan Allah ba sai ilimin yake samuwa sai da muka dawo muka yi dan Allah ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka ba wannan kaulin nasu ke talabna al-ilma la lillah fa aba an yakuna al-ilmu illa lillah mun ta neman ilimi fakko ba dan Allah ba sai ilimin yake samuwa sai da muka ja muka dan Allah sannan ilimin ya samu sannan al-imamu Sufyan as-Sawrin nan kun ga tabi'u tabi'i sa'an al-imamu Malik ne yana cin tabakar su al-imamu Malik yana faɗi yana cewa ma alatu shay'an as'aba alayya min niyyati yace wallahi ban ban fuskanci wata matsala da na sha wahala ba wajen magance ta kamar niyyata sai in nazo na fara karatu sai in ji kamar ba dan Allah nake ba yace sai da na sha wahala sannan na samu sabati to abu na farko kenan daga cikin mu'awwiqatul ilmin nafi cikin abin da ke zama tarnaqi ya hana samar da ilimi mai amfani akwai ba'fun niyyati wa su'ul maqsid raunin niyyar mutum da kuma mummunan manufarsa na biyu alfawdawiyyatu walla nizamiyyatu fi talab rashin tsari a neman ilimi babu babu aulawiyya babu aulawiyya wani ilimin ya kamata a fara gabatarwa sannan babu tartibul ulum babu jeranta ilmu ba sannan babu tartibul kutub babu jeranta littafai wannan yana cin abin da ke kawo tarnaki a wajen neman ilimi alfawdawiyya rashin tsari har gido kawai mutum da ka zai yi da abin da ya ga dama shi zai duk littafin da ya ga dama shi zai je yi a ilimi na da tsari me yasa mutane suke yin ilimin boko suke jin daɗinsa har mutum ya zama profesa saboda yana tafiya ne akan wasu matakai akwai baby class ila a wasu wajen yaran da basu gama iya magana ba tun suna ciki ake zuwa a je a musu rijista yi su zo sannan a je a yi nazari sannan akwai prep duk mutum ya san da ya gama wannan kuma in baka ci ba sai a ce sai ka maimaita amma ban da ilimin addini shi shi ne muke yin sai da muka ga dama yanzu mutum zai zo ya zo ya zai zo da littafin sai ce shi littafi kaza yake sanyi ina ba da wannan labarin yana da ban dariya na sha ba da labarin shi abu na taba da yawa wani wani ne ya zo waje na ce yana son ya karatu sai ya zo da sai ya zo da bulugul bara ya zo da shi a makale a hammatarsa na ce wani littafi ka zo da shi hadda littafi ka zai ta bulugul maram ya zo da shi eh kuma a iyakar fahimta ta na san bai wuce alhaqqul mubin na ɗaya sai na ce masa to bulugul maram ka zo da shi ba akwai wasu littafan kafin shi ka yi su ka yi ukulatul maram ka yi murahaqatul maram ka yi shababul maram ya ce ai bai yi ba da ce su za ka fara yi in ka fara yin dukulatul maram sannan ka zo kai mura'aqatul maram kai shababul maram sannan sai ka zo kai bulugul maram in ka gama bulugul maram sannan sai ka zo kai kuhulatul maram in kai kuhulatul maram sannan sai ka zo kai shekukatul maram to ka kai karshe ke kaga kuful bulug ba ba balaga bace ba ba balaga bace nan ko da Hausa ko san ce bulugul maram ta akwai kufulan kafin balaga ai akwai yarinta sannan bayan tukula sannan akwai murahaka eh sannan akwai shaba sannan sannan a zo akwai a zo bulu sannan kuma kuhula sannan bayan kuhula ai sai shekuka ko shi kenan daga shekuka kuma shi kenan sai me sai mautul mara wannan kenan sannan daga cikin abin da ke kawo mu'awwiqatu al-ilm an-nafi akwai at-ta'lim al-dhati mutum ya ce shi da kanshi zai karantar da kansa malaman mu suna cewa man dakhala al-ilma wahdahu kharaja wahdahu mutumin da ya shiga ilimi shi kadai to zai fita shi kadai sannan wani mai hikima yana cewa yazunnu al-ghamru anna al-kutuba tahdi akha طلب لإدراك العلوم ولم يدر الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا غمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتشتبه الأمور عليك حتى تكون أضل من توم العجيب wawa wanda zai da kwarewa yana tsammanin wai littafai na karantar da mutum bai san a cikin littafai akwai abubuwan da suke masu kawo hudu hatta ga mai kwakwalwa ba sai idan ka shiga ilimi ka ce za ka koya kai kaɗai to sai ka fito malhakimu halaka shi alhakimu toma amma ni na ce mishi albalidu alhakimu toma da yi karatu ba kawai ya dan yi sama sama haka ya karantar da kansa ya sha ya dauki hadisin manzo Allah sallama alhabbatu sawda'u dawa'u min kulli da'in babu duku rubutun da babu duku wannan nibra din kawai haka za a yi ta za ta iya daukan nunin a sama za ta iya daukan bawon a kasa za ta iya daukan yawo a kasa za ta iya daukan tawo a kasa za ta iya daukan tawo alhabba shi kenan kawai sai ya karanta shi alhayya alhayya ta sauda wa dawa ulun kulli dai bakin kumurci maganin kowace cuta ce kawai cikin shi na ciwo ya sa aka ya kashe maciji kumurci kumurci bakin maciji ya cika kan ya sha sai ya mutu shine jakin shi ya waka aka ce qala imamul hakim tuma law ansafa ad-dahr kuntu arjab لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب yace kai da zamani zai yi adalci ai mai gidan nan wani ma kamata a rika hawan shi ba shi ya kamata ya rika hawa na ba in ji jaki ita jaki yace ni ni na san ni ban sani ba amma mai gida na shi bai ya san bai sani bai san bai sani ba shi aljahil murakkab to shine alhakim toma kaga ba alhakim bane to albalid daga cikin abin da ke jawo ilimi ya zama mai amfani akwai adamu tauqiri ulama rashin girmama malamanka da ma kowane malami kowane malami ko ka kare da ko ka karanta ya karanta da ko bai karanta da kai ba malami ne yana da haƙƙin ka girmama shi yana da haƙƙin ka girmama shi daga ciki akwai at-ta'alum at-ta'alum shine da'awa ne mutum ya rika jin shi ya sani alhali bai sani shine at-ta'alum yana ɗaya daga cikin mu'awwiqatul ilmin nas cikin abin da ke jawo mutum ya zama ilimin sa ba zai zama mai amfani ba akwai at-ta'alu abin da baka sani baka ce baka sani shikenan ka huta sayyidina abdullah ibn abbas ana ruwaitowa da gare shi yana cewa ashaddu an-nas jununan man ajaba an kulli su'ali shugaban mahaukata shine wanda duk tambayar da aka masa sai ba da amsa shi shi babu la'adari a cikin maganar komai ya sani sannan daga cikin abin da ke mu'awwiqatu al'ilmi akwai mujalasatul mubtadi'a zama da yan bid'a waɗanda za su kawo maka rudani a kwakwalwarka ina cin abin da zai zaka ilimin ka ba zai zama mai amfani ba suna suna shawwaha maka tunani daga ciki akwai adamul amali bima bil ilm rashin aiki da ilimin wanda mun ambata cewa cikin alamomin ilimi mai amfani akwai aiki da shi al-imamu sufyan as-sawri yana cewa al-ilmu in lam yanfa'aka darra ilimi yana da wani abu idan bai amfane ka ba zai cutar da kai in baka yi aiki da shi ba sai ya zama bala'i a kanka ana danganta ma sayyidina luqman al-hakim yana cewa ya bunayya la tata'allam ma la ta'am ma la ta'lamu hatta ta'mala bima ta'am bima ta'lam hakka ƙara ilimin abin hakka ƙara ilimi har sai kai aiki da wanda ka sani kai aiki da ilimin ka sannan ka ci gaba da ƙara sannan a shehu sa'adi rahimahullahu yana cewa khairun nasi man alima wa amila wa allama mafificin mutane shine wanda ya sani ya aiki da abin da ya sani ya karantar sannan karshe sai daga cikin masu hikima yana cewa i'mal bi ilmika taqnam ayyuha ar-rajul la yanfa'u al-ilmu illa lam yahsul al-amal wal ilmu zayn wa taqwa Allah zinatuhu wal muttaqun lahum fi ilmihim shughul ta'allam al-ilma wa'mal ma istata'ta bihi la yulhiyannaka inda al-lahwi anhum jahl wal anhu al-lahw wal jadal sai kai aiki da ilimin ka ya kai dan adam sai ka rabauta ilimi bai da amfani idan ba ya aiki da shi ba kun aiki bai yi da babu amfani babu amfanin ilimi ilimi ado ne amma tsoron Allah shine adan ilimin shi sannan masu tsoron Allah suna da abin da ke shagaltar da su a cikin ilimin su shine aiki da su aiki da shi kullum cikin aiki suke da ilimin su san abin da suka koya sai su aiki sai su yi aiki da shi ka koyi ilimi kuma kai aiki da shi gwagwadon iyawarka kada ya hudar da kai kada wasa wargi da jayayya su hudar da kai ka zama mai aiki da ilimin ka ɗan uwa tun za ka ce lokaci saboda haka da wannan abin da ya samu kenan ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da na faɗa ya zama zaman mun abin da zan gani a cikin bizani na na alkhairi ranar lahira da ina roƙon Allah kada Allah mai da ni a matsayin gada wacce za ku hauta ni kuma sai a jefa ni a cikin wuta wato shine in faɗa ni ko ban yi aiki da shi ba sannan bayan haka ina mana fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi a game da wannan muhazara da aka shirya Allah madaukakin saki ya mana albarka a cikin rayuwarmu ya tsare mu daga fitinin zamani kasar mu kuma Allah ya bata zaman lafiya da alkhairi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sakara mala akwai dan tambaya da za a yi an kira sallah Thank you.